yau muna 28 ga watan rajab hijira 1446 ya yi daidai da 28 ga watan 1 miladiya 2025 alkhairan da yake cikin muna ranaku muna roƙon Allah ya datar da mu shi abin da yake sharri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri ne a cikin suratu qaf tun daga farkon surar Allah ya ba mu iko mun zo aya na goma sha shida da jiya mun fara bayani a wannan aya yau za mu tashi a kanta zuwa abin da Allah ya so aya na sha shida a cikin suratul qaf shine faɗin Allah madaukakin sarki wala qad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu Allah madaukakin sarki iya mu jagora ‘yan wa in ba mu manta ba jiya Allah ya ba mu labarin ƙudura irin tasa ta saukar da ruwan sama ta halittar samai da ƙasai ta fitar da tsirrai ta sanya dabinai masu tsawo da ‘ya'yansu su zamo a cunkuce da juna da kuma labarin da Allah ya bayar na kwantar da hankalin manzonsa cewa ba shi ne kaɗai manzon farko da aka ƙaryatar ba an ƙaryatar da annabi Nuhu, annabi Salihu, annabi Hudu, annabi Shu'aibu da sauran annabawa aka ba shi haƙuri cewa lamarin da'awa haka yake sai an yi haƙuri. To sai Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da ba mu bayani akan cewa sakamakon nan dai fa akwai shi. Mutum da yake ganin in an mutu ba za a tashi ba za a tashi. Allah ya tsara abin a bisa ilimi nasa kuma Allah alimun ne sai wani ishara daga cikin da ƙa'il ulum ilmomai masu zurfi da yake da su mai hankali zai ƙara sakankancewa game da lamarin Allah na farko wala ƙada halaƙanar insana haƙiƙa mun halicci mutum ɗan adam kai mai cewa da ba za a yi tashin kyama mu muka yi ka nunun da ta'azimi nafsihi Allah ya amfani da na don girmama kansa ba wai wani ya taya shi ba duk mutanen duniya Allah shi kadai yi su shi yanzu wanda ya yi ka na za ka ce ba zai tashe ka ba wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu kuma mun san abin da ransa take masa wasawasi abin da baka faɗa ba kana tunanin ko kaza ko kaza kaza yayi ko kai yayi Allah ce mun san wannan ba wai sai ka shirya ba kai niyya zaka yi tun kafin abin da zaka yi niyya Allah ce mun sani to wale ma abin da ka faɗa yanzu nan dukkan mu nan babu wanda ya sa abin da kake tunani a ranka to Allah ya sani kaga ba karamin ilimi bane ne duwanda ya san wannan ya kai makura a ilimi Allah ce wa nahnu aqrabu ilayhi mun fi zama kusa gare shi shi dan adam game da tunanin da zai yi min hablil warid daga hablil warid mana da jijiyan da yake kawo masa tunani wasu malama suka ce jijiya ne da yake a cikin waya yana haɗe da zuciya nan ne jiyoyi suke yin rassa urjijiya ne da yake ɗauko tunani wannan jijiyan nan ƙarami ne sosai wanda ko an yanka mutum ba ka iya fitar da shi ma ka gan shi to wannan jijiyan nan Allah subhanahu wata'ala ya ce nahnu aqrabu ilayhi haka ne ko mun fi zama kusa da shi min hablil warid na daga wannan hablil warid kenan wa nahnu aqrab bi ma'ana a'lam mun fi shi sani da abin da zai yin tunani fiye da abin da wannan jijiyar tunani da za ta ɗauko ta kawo masalacin mun fi shi kusa da duk abin da yake sun yi tunani ibi ya talakal mutalaƙiya ne ka ba su labari yayin da masu haɗuwa guda biyu suke haɗuwa su ne mala'iku guda biyu da Allah subhanahu wata'ala ya wakkala su ga mutum ɗan adam shi ne iri ya talakal mutalaɗayan ai iri ya tubul katiban yayin da masu rubutu suke rubutu mala'iku ne da kowane ɗan adam an sami mala'ika guda biyu suna tare da shi anil yamini akwai guda a ɓangaren damarsa yana rubuta ayyukansa na alkhairi wa'ani shimali haka ma akwai guda a ɓangaren hagunsa shi ma an wakala shi na rubuta ayyukansa na wa'inda ba na daidai ba ga'id suna halarci kowane lokaci nan da hanka ce ga'id mai ma'ana ga'ida ne duk su biyu suna halarci suna rubuta menene suna rubuta aikin da ɗan adam ya kasance yana aikatawa don yadda siyaƙin yake ibiyatalakal mutalaqiyani ani yamini ka'idun wa ani shimali ka'idun to sai an kace ka'id aka ambaci guda kina ana nuhin yayin da mala'iku biyu suke rubuta aikin dan adam akwai guda a halarci a bangaren hagunsa akwai guda halarci a bangaren damansa suna menene suna rubuta abin da duk ya kasance yana aikatawa Allah ya samu aikata aiki na alkhairi ma yalfizu min qawlin ay ma yatakallamu al-abdu bi kalamin hasanin aw qabihin dan adam ba zai faɗi wata magana ba ta kwarai ce ko mummuna ce Allah yake cewa illa ladayhi raqibun face yana da wani mala'iki yana tsaron shi a tide kuma yana halarci nan duk abu guda ne yake magana raqib bi ma'ana hafiz ba wata magana da mutum zai faɗi ta ƙwari ko mummuna face akwai mala'iki wanda yake raqibun ma'ana hafizun ne yana tsora ido yana kiyaye abin da kake faɗa nan ka a samu kuskure wajen rubutu sannan kuma ka'ida yana halarci yana nan bai zuwa ko'ina bai ba haya bai fitsari bai gajiya bai kwana bale a ce ya tahi yin wani abu kayi wani abu bai da labari a mala'ika an ce wuri biyu ne mala'iku ke ɗaga ma ɗan adam ƙafa wurin farko in ya shiga dush bayi suna jiran shi guri na biyu idan mutum zai kusanci iyalin shi amma banda nan daidai da kyautawan ido mala'ika bai rabuwa da kai yana ɗauka hotonka yana rubutawa ma yalfizu min qawlin ka gano da shi munakkar magana wai komai karancinta sai ya rubuta shine illa ladaihi raqibun face mutum dan adam yana da mala'iki wanda yake yana tsaron shi a tide kuma yana halarce yana rubutawa to daga nan sai Allah ya koma muna ba da labarin halin mutum dan adam yayin da ya zo gargara وجاءت سكرة الموت بالحق سيما غاغين متوا يزو بالحق دغسكيا وجاءت سكرة الموت بالحق haka ne ko magagin mutuwa ya zo da gaskiya wace irin gaskiya ce magagin mutuwa ya zo da ita gaskiya ce guda biyu nan ne komi da ake hudu za ka gaske shi guda biyu na farko ni'ima da Allah ya alkawari zai ma mutanen kirki ba ka ganin hakikanin gaskiyar abin sayar da mutuwa ta zo ma don za ka ga mala'iku farare sun zo ma to kaga gaskiyar abin da ake cewa wanda ya aikin kwarai zai samu in kai mummunan mutum ne da magagin mutuwa ya zo ma za ka ga baƙaƙen mala'iku sun zo ma masu baƙin huska dan nan ne zaka ga gaskiyar abin da ake baka labari na cewa wanda bai bi Allah ba za a yi masa hukuma kenan gaskiyar abin da Allah yake faɗa haka ne amma mutum ya gaskata shi ya ganshi tabbas yana farawa ne yayin da mutuwa ta zo masa haka hadithin barra bin al'azib ya tabbatar mana daga manzon Allah ya ce mutum ɗan adam in mumini ne zai mutu to mala'iku za su zo mai masu farin huska a wani guri za a aiko mai mala'ika ya mai bashara ya ce ka samu natsuwa za ka koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kana mai yardaddar rayuwa idan kuma mugun mutum ne da mutuwa ta zo masa mala'iku za su sauko mai daga san masu bakin huska ya shiga banin farko da ba zai hita ba har abada kenan Allah ka kare mu wa ja'at sakratul maut bil haqq an da gane gaskiyar ko magagin mutuwa zai zo dan adam da gaskiyar abin da ake faɗa masa sai a ce da shi zalika ma kunta minhu tahid wannan fa shine abin da kake gujewa gashi ka hadu da shi zalika ma kunta minhu tahid wannan shine abin da kake menene kake gujewa baka son ya same ka to gashi kuma menene ya same ka da nan ya son tambayar mu wa ke sa a ce yau na zai mutu duk aikinka na kwarai ba ka so a ce yau na za ka mutu kana tsoron mutuwa kana kyaman mutuwa idan mutu ya mummuna aiki yana so a ce zai mutu ne turar da mutuwa ta zo ma in kai aiki alheri an nuna ma gidanka na aljanna an nuna ma matanka na aljanna an nuna ma ne ba sai a ci ma kai wani fa abin gana kaka gudu kullum ana zancin muta sai ka ji baka sai to kaga abin da aka samu kun da misali ko sai ka ce wai tsorata na ni na azaban samu in ga abubuwa ni inda na san haka na ma da tuni da an ɗauke ni ko kuma in mummuna aiki na kai da mutuwa ta zo ma sai a ce ma wa'in ga abu ne kake gudu mummuna azabar da kake gudu ga ta kashin mata kina ɗarin kowa yana guje ma mutuwa amma tabbas ranar da mutuwa ta zo za ta zo mai da gaskiya in alkawari ne Allah ya mana zai baka aljanna radda mutuwa ta zo za ka ga gaskiya al'amari sai a ce ma to kaga abin da kake gudu kai kana ta tsoron mutuwa to gashi ko kuma mugun aiki ne kai mutuwa ta zo ma sai a ce ai ana ce ma in aka mutu akwai azaba ga wanda bai bi Allah ba kana ganin ba haka bane shi yasa ba ka son ka mutu ko to yau ka shigo hannu Allah ya sa mu yakin kwarai jama'a an gane wa nufikha fi sur Allah ce sai mu yi busa a cikin menene a cikin kaho Allah subhanahu wata'ala sai ya yi umarni da umarninsa a yi busa a cikin kaho shi ne nafhatu thaniya busa na biyu in an kai busa na biyu zalika yawmul wa'id Allah ce horon nan ne ranar alƙawarin yin azaba ga kafirai yake da zara aka yi wannan busa to sai ka ga abinda aka yi makafirai alkawari ya tabbata azaban Allah ya tabbata a gare shi tun daga na farko da na ƙarshe za su haɗu a wuri guda don fuskantar mummunan hisabi waja'at kullu nafsin kowace rai za ta zo ranar alkiyama kenan ma'aha sa'ikun tare da ita akwai wanda yake jaye da ita daga cikin mala'ika malamai suka ce shi ne mala'ikan da ke rubuta muna na ayyukanta kowace da za ta zo da mala'iki a jaye da ita ya jayo ta wa shahid da kuma mala'ika wanda yake yin shaida game da menene game da aikin da ta yi wanga zai jayo ya kawo ta hilin kiyama wanga zai zo kuma sai shi shaida ga abin da ta yi duk da yake malamai suna da sabani game da shahid menene shahid wasu ka ce a'a ai gabbanka su ne za su yi shaida a kanka وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء sai mutane su ce da fatun jikinsu me yasa kuka yi shaida a kanmu sai su ce Allah ya ba mu izini ya da kai baki kai magana Allah ya baka izini mu wa shi ba mu izini mu yi magana wasu ka ce a mala'iku ne guda biyu Allah ya tana shi dama in mutum ya mutu yana tashi a cikin kabari zai ga abubuwa guda nawa guda uku kai da mazala ya tabbatar kasa za ta rike shi da ya za wuri zai ce kasa ta rike shi sai ayi mai tambayoyi guda hudu na farko game da rayuwarsa yaya ka tafiyar da rayuwarka sai a tambaye ka game da iliminka yaya ka tafiyar da ilimin da Allah ya baka in ka yi bayani sai a tambaye ka game da abin da Allah baka na dukiya ya aka yi ka samu in ka yi bayani ka kare sai a ce to yaya kai amfani ya kai amfani da shi dan kai bayani sai a sake ka sai to ka ta hilin hisabi kana juyawa sai ka ga ɗayan biyu ko dai kaga kyakkyawar halitta ta zo gurinka ta tsaya ko dai kaga mummunan halitta ta zo wajenka ta tsaya kyakkyawar halitta shine in kai aikin kwarai kana duba sai ka ce mina na wannan sai ce kai wannan ni na baka gane ni ba ni ne aikin ka na alheri inda za a na akwai nisa hayo mutum in kai ka dama a duniya kana dauke da ni yau kuma ni zan dauke ka sai mala'ika ya ja ku ta a kai ma baka sani ba ka zama ango kun gane shi kuma ɗayan in an ka zo sai su yi shaida a kanka na alheri in kai mutumin kirki ne idan kuma mutum mutumin banza ne sai ya ga mummunan halitta menene wannan sai ce ni ne mummunan aikin ka da kake a duniya ɗaukanni ka tahe da ni wurin hisabi kuma nan ba a cewa a'a dole ka ɗauka shi yasa zaka ga wani yana dauke da kaya sun yi girman masallacin nan wani wallahi kullin shi yayi girman dukin Uhud wani wallahi zanubi shi yayi girman yawai kuma wallahi shi zai dauke shi taka taka taka eh azu ajiwa za a yi a ba ajiwa tun ka ajiwa ga azawa shi kuma da kaga mutun ya ajiye kaya ɗan kaɗan nan in dai kaya sun kama sai dai ka tsaya nan ba kama ya ji sama kanka su ɗaya da kaga mutum ya yada kaya kaɗan nan ka gwada ka ce a azama buhu biyu in ka ji kana motsi ka ce a ƙara in sun ka kai hudu ka fara ta garniya to la sai dai ka yi tsaye ba ka iya sabki su Allah ka tausaya mu to shi yasa zaka ji an ce wani gumi ma yana neman ya haɗe shi ba wani gumi zuwa ma ya haɗe shi kaya sun yi mai yawa tun ba ba shiga wata baba taka mu yi a hankali mu yi ta tuban mu Allah mu yi ta istighfari ranar kiyama rana ce mai sauki ga wanda ya bi Allah amma fa rana ce mai tsanani ga wanda ya tafi yana da kaya Allah subhanahu wataala ya ce laqad kunta nan magana ne akan kahiri sai Allah ya ce da shi laqad kunta fi ghaflatin min hada ai ka kasance kana mai gafala game da menene game da wannan yini na tashi alkiyama fakshafna anka aka sai muka yaye maka wannan yana a ranar lahira duk abin da ba a iya gani a duniya kana gani fa basaruka al-yawma hadide yau fa ganinka yana da karfi sosai mana yana iya dauka komai ya gani kun ga nan duniya gani yana da iyaka akwai iya abin da idan mutum ya iya gani da ya ga abin da ya wuce iya ganinsa idan za su lalace ido suna lalace to ranar lahira duk abin da ba a iya gani mutum sai an gwada mai shi kuma idan shi kwami ba su yi kawai ga ga aljannu nan da baka gani duniya wannan yanar da an kasa don kaka ga aljani an yayi ta kana gani mala'iku da baka gani an yaye wannan yanan kai ƙarhin ido na ɗan adam har ya kai yana ganin ubangiji wanda Allah ya so zai gan shi kun sa annabi musa ya nemi ya ga Allah nan duniya Allah ya ce ba zai ganin shi ba amma dan ya san irin shi ba sa ya ganin Allah ya dubi dutse ya gani in dutsen ya iya tsayuwa to shi yana ya ganin Allah lokacin da hasken ubangiji ya fito daidai da kafa ta allura ga dutsen sai dutsen ya narke ga annabi musa ya fadi a sami allah ya ce da shi ba ka iya gani na a duniya amma ranar lahira sai a ƙara ma ganin ka ƙarhi sai ya zama to mutum ma yana iya ganin allah haka manzo allah ya faɗa rana ana zaune cikin dare wata ya kai kwasan wata an ya kai sha uku sha hudu sha biyar ya fi haske watan ya yi haske shi sa manzo allah ya ce da sabai kun ga wata gashi nan haka za ku ga Allah ranar alkiyama kamar yadda kuke ganin wannan wata babu mai cewa ku sami in duba kowa yana ganin shi Inan ganin mutum yana da ƙarfi kenan to haka shi ma kahiri za ya shiga nau'in azaba iri-iri kuma yana nan yana ganin ta haka bani ya kai bani kenan shi sa sai Allah ya ce da shi laqad kunta fi ghaflatin min hadha ka kasance mai raukanuwa game da wannan kana ganin abin da ake faɗa ba gaskiya ba ne fakashafna an ka gita aka muka yayi ma wannan yana fa basarukal yau mahadida yau ganinka mai ƙarfi ne kana iya ganin dukkan abubuwan da Allah ya kaddarta za ka gansu fa qala qarinuhum sai abokin tafiyar sai ya ce da shi hadha ma ladayya atide wannan fa abun da yake wajena ne na halarto da shi gashi menene gashi na zo da shi a ti da bi ma'ana hadir to abokin tafiyan nan malama suka ce ɗayan biyu ne kun san kowane mutum akwai shaidani tare da shi ko ba haka ba ne wasu ka ce na ana maganar mala'ikan da aka haɗa shi ya rinƙa rubuta ayyukan da ya yi, in an zo lahira, shi wannan mala'ika sai ce ma Allah, ha dama ladayya, ya Ubangiji, ni dai duk abin da ya yi na wajena ga su, a ci ga su na halarta da su, ni na gama na aiki. Daidai da kwana kake yi ana karatu wannan nan rubuce. fifi ana biwa sai ce wani na ce wallahi ni na kawai kwana na dauke sai ka gan shi kayi gwari sai an sha kallo wa qala qarinuhu shine ibn abbas yake cewa qarin bi ma'ana katib mai rubuta aikin da yayi mala'ikan da ke rubuta aikin bawa shi zai yi magana shine alkatibu alladhi yaktubu hasanatuhu aw alladhi yaktubu sayyi'atuhu mala'ikan da ke rubuta mummuna aikinka ko wanda yake rubuta kyawawan ayyukan shine qarinuhu sai ce da ubangiji hada ma ladayya atid wannan fa shine abin da yake wajena na zo da shi in alheri ne ce Allah duk ga alherin ne ni na gama na in ma sharri ne shi kuma wancan ce Allah ga abin da ya na sharri ni na gama kun san shaida ba ta da wahala lahira konan duniya da kaga an kawo lauyoyi ana ta mirɗa-mirɗa saboda ana iya a yi wani abu su ba su da labari ko ba su gani a shaidar lahira da an kai ka za a yi ma hukunci za a tada na'urar aikin da kai na ga kana rana kaza kai kaza rana kaza kai kaza ga kuma na'ura tana kalkin lada filis lada kaza igara kaza lada kaza filis lada kaza igara kaza total kana da lada kaza ne tun daga ranar kaza zuwa ga ranar kaza kai mummuna aiki zunubi kaza filis zunubi kaza igara kaza ya zo kaza yau total kana da zunubi kaza sai an zo mizani ga zunubin ga lada aza kawai za a yi wanda ya rinjaye shine na shikenan an gama lissafi yasa hisabi ba wani bata lokaci zai a ranar lahira an gama shirya komi wanga abin da suka reference ɗin an same su ne don kakkace an zalunce ka kuma mutum ɗalam haka yake sai an gama komi sai ce ma Allah shi wallahi wanga abu da an kama bai yadda da shi ba kai da ka taɓa gani wanda yake da moto takardu komple ka taɓa gani yana zagin police eh sai ga Allah police ne jar kirki gare su ya fi doka amma da duba ga ya iskar can fa Allah ya rage gona kun gane misali ayo mai sauki ne ba wanda ya gyara ya ya sani wanda ya bata ya sani Allah ka samu gyara Allah subhanahu wataala ya ce alqiya fi jahannama kulla menene kaffarin anid ku jifa a cikin wutan jahannama duk wanda yake mai yawan kafirci ne wanda ya kafirci wa Allah ani da kuma menene mai taurin kai wanda yake bijirewa yakin imani da Allah kana an tashi za a yi ma hisabi ba sai an yi wani abu ba kawai sai a ce to ko ce da shi ka je justice ka ga yadda ake yi duk wanda za a yi ma shari'a sai kaga police biyu baya gare shi da an zo suna tsaye sa wanga ko ce da shi ba su sarar magana kawai sai a ɗauke ka ta are ko ba ka taɓa zuwa kun ga da ake shari'a ba su abin da suke jira mi za a cewa ahe ta ga su ma mala'iku suna jira mi Allah zai ce kenan ba sai an ce an nemo inda za su zo dama an shirya in aljanna za a yi da kai akwai masu wuciya da kai in wuta ne za a yi dama suna nan jira umarni ɗaya su kai kai wannan kuinan da shi alƙiya fi jahannam ku jefa ai alƙi fi jahannam ku jefa ta cikin wata jahannama amma da wa da wa za a jefa kulla kafarin dukkan wanda yake mai yawan kafirci ga Allah ne ani dai kuma mai bijirewa game da umarnin Allah shi irin wannan makoma sai ta ce aljanna a wata manna'il lil khairi wanda yake hana alkhairi manna'il lil khair wanda yake hana alkhairi wasu malamai suka ce nan manna'il alkhairi wanda yake hana mutane shiga musulunci ko kuma wanda shi duk abubuwa na alkhairi bai bari a yi su duka yana iya shiga a cikin wannan ma'ana sannan mu'tadin mai zalunci ne yana tsallake dokokin Allah a fi mai yawan zunubi ne e mu'tadin muribe ga mai yawan shakku ne game da tashi alkiyama duk abin da ake bashi labari yana shakku bai gazganta shi ba allazi ja'ala ma Allah ilahan akhara shine wanda ya sanya ma Allah abokin tarayya fa alqiyahu to ku jifa shi fil azabi shadid a cikin azaba mai tsanani qala qarinuhu sai shedanin da yake tare da shi wanda aka wakilta masa gane ko ƙala ƙarinuhu sai shi shiɗan da aka wakilta tare da menene tare da mutum ɗadan kamar yadda ni mana bayani ko na mutum yana da shiɗani tare da shi rabbana ya ubangijinmu ma aqbaituhu ba ni ne na batar da shi ba ba ni ne ne sanadiyar ya bace ba walakin kana fi dalalin ba'id sai dai shi dama ya kasance yana cikin bata manisanciya daga menene daga bin Allah subhanahu wataala to nan malamai suka ce ana magana ne akan wanda yake rubuta munana ayyukansa wanda aka wakilta akan ya rubuta ayyukansa ko ya zamanto shedaninsa shi zai ce da shi da Allah subhanahu wataala ba ni ne ni batar da shi ba قال قرينه ربنا يا أبنجينا ما أتقيته بانيني نبتت دشيبا ولكن كان في ضلال بعيد سيدشيا كسنشي أتشكم قطع مبينيا قال سيالة لا تختصموا لدي kada ku yi jayayya ku yi musu a wajena وقد قدمت إليكم بالوعيد na gabatar muku da alkawari na nan yin azaba a gare ku da kai shedanin aljanin da baka bi Allah ba kai ne mai kabatar da mutum da kai mutumin da ka bace duka nayi alƙawarin azaba Allah ya tabbata gare ku ma yubaddalu alqawlu ladayya ba a musanya magana a guri na ma'ana maganar da nayi ba ta canji wa ma ana bi zallamin lil abid kuma ni fa bazan zalunci bayi ba duk hukuncin da kun ga na yi ma bayi hukunci ne na aikin su ba nayi ne da in zalunce su ba yau mana ƙudu da jahannama ranar da za mu ce da wutan jahannam jahannama ya mina ta jahun halim talati Allah ce da cikin cika wa taqulu hal min mazid sai ta ce ko dai akwai kari ma'ana Allah ya kara man Allah subhanahu wataala dama ya alƙawarin zai cika sahuta da aljannu da mutane waɗanda ba su bi shi ba da shi yasa duk lokacin da aka kada mutane cikin wuta za ta rinka cewa ko akwai ƙari ko akwai ƙari zala ya ce wuta ba za ta cika ba sai Allah ya ɗaura ƙafansa a kanta sai ta cika ta yi zama ta cika ta ce ma Allah ya isa ya isa ko kuma Allah ya wasu halittu ya ƙara a cikin wuta don ya alƙawarin sai ya cika ta wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ranar nan za a kusanto da aljanna don masu jin tsoron Allah. Raira bai da wannan rana ha ba nesa take ba. Ranar da za a kusanto da aljanna ba nesa take ba. Allah ce innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban. Wanda shi yana tarimin yaushe ne ranar nan za ta zo. Allah ce ba nesa na ba. kullu atin qarib to abin da zai zo kusa yake Allah nuna muna wannan rana wa uzlifatil jannat za a matso da menene da ita gidan aljanna lil muttaqina ga wanda suka ji tsoron Allah ghayr ba'id ma'ana hada al-yawm ghayr ba'id wannan yini da za a kawo muku da aljanna ta zo kusa da ku ba nesa yake ba inda kun san aljanna sama take tana sama ta bakwai ko ba haka bane wata tana ƙasa shi yasa ranar kiyama duk za a mutso da kowanne waji a yawma idin bi jahannam yawma idin yatadhakkaru al-insan wa anna lahu dhikra za a mutso da wata fa haka manzo Allah ya faɗa yace yu'ta bi jahannam walaha saba'una alf zima ranar alkiyama Allah zai ce a zo da wata a matso a cicciɓo ta tana da linzami dubu saba'in fi kulli zimamin saba'una alf malak ya shirruna kowane marika akwai mala'ika dubu saba'in suna jaye da ita kina ranar alkiyama mala'ikun da ke rike da wata mala ismail mala'ika nawa ne mala'ika miliyar hudu da miliyan ɗari tara mala'ika miliyar hudu da miliyan ɗari tara eh kusan miliyar biyat su ne arzike da wuta haka manzo Allah ya faɗa amma wai duk da haka tana neman ta kwace musu saboda ta husata ta ga masu sabon Allah dala mutanen afirka gaba daya sun kai miliyar guda ne afirka nawa da yanzu duka duniya dai mutum miliyar nawa gare mu kenan mala'ikun da za su zo rike da jahannama sun yi rabin mutanen duniyan yanzu gaba daya sun yi rabin mutanen duniya yanzu yanzu kai ko mutanen duniya yanzu an karaba biyu aka sa su rike abu guda ya nemi gagare su da Allah ya girma wannan abin yake eh kai duk abu wannan munan cikin masallaci a daure wani abu a ce mu rike ya giya mu rike shi kai ya ja mu yana neman ya ja mu dan Allah ya ya karshe yake ko talam an ka tada mun ka rike ya giya ta ja mu ja sai an ga tasirin jan mu a kanta dama la haka manzo Allah ya faɗa za a zo da wuta tana neman ta kwace su to haka ma za a zo da aljanna cikin salamu a shiga an tahiya kenan Allah kai mu ranar nan Allah subhanahu wataala yake cewa sai a ce da ya aljanna hadha ma tu'aduna wannan fa shine abin da ake muku alƙawari li kulli awabin hafiz da dukkan wanda yake mai komawa ne zuwa ga Allah man hadha ma tu'aduna fi dunya wannan shine abin da yake muku alƙawari a wannan duniya li kulli awabin da dukkan wanda yake komawa zuwa ga Allah yana yin da'a ga Allah hafiz kuma yana kiyaye umarnin Allah subhanahu wataala duk wanda yake kiyaye umarnin Allah to ranar alkiyama za a zo mai da aljanna a ce ga alƙawarin da Allah ya maka man khashiyar rahman bil ghaibi wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wataala bil ghaibi a koyi kun gane ko ma'ana nan duka yana ɗaukan ma'ana guda biyu sanda ba kowa kana da damar saɓon Allah babu mai ganin ka kaji tsoron Allah kake kai abun da Allah baya so sannan kuma yana ɗaukan ma'ana wanda ya ji tsoron Allah alhalin bai ga wuta ba bai ga aljanna ba amma duk ya yarda yana neman yarda Allah subhanahu wataala waja'a bi qalbin munib yazo da zuciya mai komawa zuwa ga Allah su suke samu aljanna daga nan sai an kula za ga wani bawan Allah yayin da mutane ke ganin sa mutumin kirki ne amma in ya dewa bai ganin kowa sai shi wani abu Allah baya son wannan ittaqillaha haythu ma kunta kaji tsaro Allah duk inda kake kada ya zamanto ka zama salihi ustazu ka sa ya kula da ajjal labiya in kuma ka gaba a ganin ka sai ka ta sabon Allah Allah baya son wannan sai Allah ya ce da su udkhuluha bisalam ku shiga cikin aljannan nan da aminci zalika yawmul khulud wannan fa shine yinin dawwama a cikin gidan aljanna khulud yinin dawwama aljanna ya shiga ba a hita lahum ma yasha'una fiha duk abin da suke so a aljanna suna samu in ji Allah waladaina mazide kuma ƙari na ni'ima a gurin mu yake in Allah sai sun shiga sun tam Allah ta mai sumi kuke so Allah zai sa ma tunani ka tuna ina son kaza Allah ce an baka ina son kaza an baka ina son kaza an baka me kake so sai ka ce a ya sai Allah ce baka son kaza sai ka ce Allah ina so sai a ce an baka kaza fa sai ce wallahi na mance da shi ina so sai a ce an baka to kaza fa ina son shi duk abin da kake so an baka sai Allah ce to zan baka abin da dai wannan kun sa abin da ya komi daɗi a gidan aljanna ganin manzon Allah sallallahu alaihi ganin Allah subhanahu wataala da ganin manzon sa idan Allah ya bayyana ƴan aljanna sun ka ganshi sai su manta suna cikin aljanna saboda daɗin ganin Allah amma za Allah ya ce duk ranar juma'a sai Allah ya bijiro kun ganshi akwai kasuwa a aljanna akwai kasuwa a aljanna za ka je cin kasuwa a aljanna amma ba irin kasuwar duniya ba a tahiya da kuɗi don ba a kacin kuɗi a aljanna ka je duk abin da kake so ka gani ka ɗauko ka taho ka kawo gida kwa rayuwa na kai mu shi yasa abinci na aljanna duk inda ka yi tunani yanzu wannan rabin shi da cin soyayyen kaza cikakken dai kaza ɗaya wala a yi wata guda abab ba a abab kodi na kodi ka ɗiwe da abin da ka inda kana son cin kaji kamar da ka shiga aljanna duk yadda za ka yi ka yi ka shiga aljanna lalace nan kai sha'awar nau'in abinci sai ka ga tsuntsaye sun gitta ma kana kalla sai ka yi sha'awar tsuntsun kana kallo sai ka ga ya faɗo ma a soye ya zo sai ci na'am
Thank you.
ya ce a akwai da ba su ganin Allah ne innahum an rabbihim yawma idin lamahjuruna suwaye masu laihi kenan to in ka ɗebe su to ci gaba sai suwa kuma yana akwai da ba za su gani ba ko? waɗanda za su gani cikin gidan aljanna ma'ana masu imani wanda sun bi Allah Allah ya yarda su su ne za su ga Allah ranar alkiyama inda Allah ba wasa bane sai da ko ta wata huska Allah zai ba da wata dama ya zama ukuba ga waɗanda ba su bi shi ba mayanan sun ka shiga aljanna za su ga ubangijinsu Allah ya nuna mana in yi tsaye in ce Allah sai mun yi barka da kai ce Allah a bani hannu mu gaisa eh to can ai ba alaihi tunubi ya kare mana ina kai mu inda kai baka shirya wannan ba sai dai ka gani kaga an yi sama da ni ana gaisa da ustaz Allah ya kai mu aljanna shi yasa wala da yana mazid kuma kari yana ga gurin mummuni zamu yi kari shi yasa ibn abbas yake cewa shine an-nazr ila wajhi Allah shine mutun ya kalla zuwa ga huska Allah subhanahu wataala sai siyakin surar ya koma ba ga wancan da suka kafirce wa Allah suka kin imani suna ganin dai su su ne Allah ce kuma su ba su bane wa kam ahlakna qablahum min qarnin ai al'ummomi da yawa muka halakar kafin su mutanen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hum ashadd minhum batsha sun ji su karhi batsha ai kowa wa'ancan mutane adawa da samudawa sun yi mutanen ka karhi amma mu halakar da su falaƙabu fil bilad sun yi kai kawo a bayan ƙasa wajen neman kuɗi shine faƙafu fataƙallabu fil asfal sun kai kawo a tafiyinsu sun yawo a bayan ƙasa Allah ya ce halmin mahis shin akwai wani daga cikinsu wanda yake da wata mafaka wadda za ta kare shi daga azabar Allah yayin da Allah ya buƙaci ya kama shi akwai wanda ya guje mu azaban Allah yanda Allah subhanahu wataala ya bukace ya kama shi babu Allah subhanahu wataala sai ya kama shi ko kuma hal min mahis hal baqiya minhum ahad shi akwai wanda daga cikin su da ya sauro yace shi ya gagara babu nan ishara ne zuwa ga mutane Allah zai kyale kai ta zo da iskanci amma larar da ya kama ka babu magana haƙuri ta ƙare inna Allah la yumli lizzalimi ko ta idza akhadahu lam yuflithu Allah zai kyala azzalimi shi ta yarda Allah ya kama shi bai kocewa ko laihi ne zaka ga wani yana taima Allah laihi wala yarda ya shiga hannun Allah ta bace ma ku kiyaye fa ina suke gayu gayu ku kiyaye tun sai shi daga na ai lokaci ne mutu lokacin mu lokaci ko yana cinka kwanaki wani ne suke ce na tashin sigari kullum sai iya mai wa'azi sai Allah ya jarabe ni ni ban iya gani ban iya mai wa'azi ba shi kuma bai son wa'azi in ya yi kushi sai in ga kai ni ma mai dame ni sai in kyale shi kuma in na gaira shi sai yanzu in ce kai me sa kake wannan bai da kyau to sai Allah ya mai rabin kamu kawai sai ya fara tari sai ya fara aman jini jini yana aman jini aka yi tafama wata shida da kai ya kubce irin da mara ta ce mala ai na bari yanzu ni na maka yin mutane wa zai su bari ta ce ba kaga kayan sa'a Allah daga ma kafa na daga zama na ce kabari ka ta yake nan to akwai wasu abubuwa da yawa mutum na yi ba su da kyau sai ce bari zai yi ba mamaki an zo gargara sai ta wuce da kai haka ku kiyaye Allah ya kare mu inna fi zalika la dhikra lalle a cikin wannan abun akwai wa'azi liman kana lahu qalbun ga wanda yake da zuciya nan qalbun bi ma'ana aqlun wanda yake da hankalin kwarai akwai wa'azi aw alqasama ko kuma wanda yake halarto da jinsa yayin da ake yin wa'azi wa huwa shahid yana halarta da zuciyarsa kira inna fi dalika fi ma za fi ma asabahum abin da ya shafi wa'incan mutane akwai wa'azi me ya shafe su Allah ya hallakar da su ne saboda me saboda ba su bi Allah ba to kenan ya zame ma wa'azi kai kakkai abin da yake irin nasu ne don kan Allah ya kama ka da abin da ya kama su amma ku ga kowa gani ga wani ke mai wa'azi ba sai dai wanda yake da hankali inna fi dalika la dhikra wannan fatunatarwa ne ba ga kowa ba liman kana lahu qalbun ga wanda yake da zuciyan kwarai shi ne malamai suka ce hankali wanda yake da hankalin kwarai aw alqasama ko kuma yake halarto da jinsa yayin da ake masa wa'azi wa huwa shahid yana halarce da zuciyarsa kun gane misali yanzu mutumin da yana zaune sai aka bugo mai waya aka ce mai kaifa motan ka da ka tura a waje kaza ta kama da wuta ta kone ba mota ba har mutanen ba su hita ba sai ka zo kana magana alhaji da Allah a samu a taimaka min da wani abu kaga yanayin garin na sai a hankali bai san wancan abun ya faru da kai ba kai shina magana ne amma ba ka ma iya gane me yake ta dan hankalinka ba nan yake ba ko ba haka bane hankalinka ya samu abin da ya kauda shi to haka wani sadda ake mai magana ya gyara hankalin shi duk ba nan yake shi hankalin shi yana wani guri to kenan wa'azi da yawa za su zo su yi wa'azi su ji wa'azi sai an tashi ba su abin da aka ce ba haka Allah ya ce wani a cikin suratu Muhammad hatta idza kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma madha qala anifa su munafikai tare su zai wa'azi ba wai sai ahi da sai ce wai ma mina na yace hankalin su ba nan yake ba shi sa Allah ya ce wa'azi yana amfani ne ga wanda yake da hankalin kwarai kuma yake natsuwa ya ji maganar Allah ya aiki da ita walaqad khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma haqiqa mu ne muka halicci samai da kasai wama bainahuma da dukkan halittun da suke tsakanin samai da kasai fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida bakin nan raddi ne akan mushrikai wa ma masana min lugube kuma gajiya bata kama ba shi kuma bakin nan radde ne akan yahudawa su mushrike suna ganin yaushe za a yi tashin kiyama ba za ma a yi ba sai Allah ya ce haba ƙarya kuke yi mu mun kai sama mun kai ƙasa da ku da sauran dabbobi kuma tashin kai gagare mu yahuda suka ce eh Allah shi ya sammai da ƙasai da abin da yake cikin shi cikin kwana shida amma ya gaji sai ya tsaya hutu rana ta bakwai sun ce ra'a sabar ne Allah ya huta saboda haka su ranar hutunsu ita ce ranar asabar sai Allah ce a ƙarya ne wa ma masana min logo bai mu ba mu gaji ba mu ba mu ma gajiya kowa an yi masa raddi kenan Allah ka samu dace kenan da haka Allah ya samu da kasai kuma ya yi tsari irin yadda hankalin mutane zai ɗauka amma hankalinka ya nuna maka gajiya ga Allah babu ta Allah baya gajiya fasbir alama ya quluna kai hakuri game da duk abin da suke faɗa maka wasabbih bihamdi rabbika kai tasbihi tare da godewa ubangijinka qabla tulu'i shamsi kafin fitowar rana wa qabla al-ghurubi ko ko kafin faduwar rana na wasu malama suka ce nan bayani ne akan sallar la'asar da sallah asubahi wasu suka ce a bayani ne akan sallolin dare da kuma salloli na rana wanda suka ce bayani ne akan sallah asubahi da sallar la'asar cewa kafin isra'i da mi'raji na manzon Allah salloli guda biyu ne aka wajabta ma musulmi farkon tahiya su yi sallar asubahi in rana za ta faɗi su yi sallar la'asar sai aka wajabta musu yin sallan dare tsawon shekara guda da manzo Allah ya Isra'i da Mi'raji sai aka wajauta wa musulmai salloli guda biyar sai aka cire musu wajibcin tsayuwan dare amma shi manzo Allah sai aka bar mai wajibcin tsayuwan dare sai zama shi yana tsayuwan dare dole ne gare shi to suka ce a sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi kai sallah tasbihi ta da gudu ubangijinka kafin fitowar rana wa qabla gurube da kuma kafin faduwarta wa min al-layli kamar cikin dare fasabbihu kai tasbihi ga Allah subhanahu wataala wa adbar sujude da kuma bayan salloli kenan wa min al-layli fasabbihu da dare kai sallah ta nafila ga Allah wa adbar sujude bayan sallah ma ka tsaya kai tasbihi in ka sallame nafila ka tsaya kai tasbihi ga Allah sallali in ka kare kai ma Allah tasbihi kenan ayoyin suna nuna mana kalli zamci tasbihi ga Allah kowane lokaci kowane lokaci mutum ya zamo yanayin menene yanayin tasbihi ga Allah sai sai Allah madaukin sarki ce fasbir ala ma yaquluna kai hakuri game da abin da suke fada suwa su mushrikai suna cewa ƙarya ne za a tashi alkiyama yahudawa suna cewa Allah ya gaji ne ya tsaya hutu su ma suke hutawa to duk wannan man ƙarya ne kai hakuri tare da abin da suke faɗa ma fasabbih bihamdi rabbika kai sallah da umarnin ubangijinka qabla tulu'i shamsi kafin fitowar rana idan har mun ɗauka sallah asubahi kenan wa qabla al-ghurub da kuma kafin faduwanta shine sallan azhar da la'asar idan mun dauki ana bayani ne akan salloli wa min al-layli haka ma kai sallah a cikin dare wasu malamai kamar ibn abbas suka ce wa min al-layli kai sallan dare shine sallan magariba da sallan isha kina wannan ayar tana yi mana jumlar salloli guda biyar sallah na farko shine da Allah yake cewa wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi sallar asubahi kenan wa qabla al-ghurubi sallar azhar da la'asar wa min al-layl fasabbihu da dare ma kai salla ga Allah shine sallar magriba da isha'i an fahimci Hausa ina in mun lissafa muna da salloli guda nawa muna da salloli guda biyar kenan wa adbar as-sujudi da bayan salloli sai ya dauki menene sai ya dauki ma'anar sallah ta nafila da kuma yin tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Na ne muke. Wasu kuma suka ce wa adabarar sujude da yin raka biyu bayan magarba, wal ilmu inda Allah. Wastami yau mai yunadil munadi, ka saurara ka ji ranar da mai kira zai yi kira, da manzon Allah yake. Ana ka saurara hatta tasma'a har lokacin da ka ji yau mai yunadil munadi ranar da mai kira zai kira min makanin ƙaribe daga guri wanda yake na kusa da ya kira Allah zai sa mai kira ya kira kenan tashi alkiyama ya guso kenan yau mai yasma'una sayhata bil haqqa ranar da su bayi za su ji tsawa ta gaskiya suna cikin kaburburan su kenan zalika yawmul khuruj rannan fa ne ranan fitowa daga cikin kabari kiyama ta tsaya kenan inna nahnu nuhyi wa numit Allah shi akon ku dai wa karshen sura
suna jayayya game da menene game da tashin alkiyama suna cewa ake da ya suna wa kullum turawa ذلك رجل بعيد هذا هو أخبرنا في أن لا يأتي أي رمضان نحن نحيي ونميت إنا نحن نحيي ونميت بمكاسين سورة تشبه سورة تكبر أخبار mune masu rayarwa kuma mune ke matarwa a idanun masir sannan makoma gare mu yaushe yau na tashin kwakwal abubuwan kun ranar da rana za ta tsaye daga da su mutane siraha su duke gaugawa da ya cikin ayyana ya ce kai wannan tsara mutane gari ma wani mai sauki kuna dai ga ganin abu da wahala ta ala shi abu mai sauki gari na hannu a alamu ba ya kuma mu muka kowa sani ga wanda suke fada kai da suke fada a kiyama ba za ta tashi ba abin da kake kudi ba gaskiya ba ne kaɗan da gaske ka sani mun fi ka sani da suke fada kyalisu وما أنت عليهم بجبار كيف ومساك تدعون من جيل الكام كل في الدماء أقول من الإيمان قول فذكر بالقرآن كثير من أن وعزي تكرر تبغى القرآن من يخاف وعيد كون ذي الرم الأولين على أعذاب لدين محمد شيزي وأسوء يمسن سامع الأسامة لا ganin